من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna yammaci na ashirin da tuwa cikin littafin Fatihu Rabbil Bariya bi adillatil iziya fi fiqhil malikiya. Littafi ne wallafar Profeso Muhammadu Al-Mansur Sakkwato Hafizahullahu Ta'ala. Wannan kuma shine majalisi na takwas a cikin wannan karatu da muke yi. kuma muna ta karanta irin aiki da ainihin wato shi Professor Muhammadu Mansur Sokoto Hafizahullah ya yi a cikin wannan sharhi da aiki da yawa wannan littafi babba na iziya. A darasin da ya gabata mun ci gaba da karanta wato tarjihat ma'ana matsalolin da malamai suka rinjayar da saɓani ko akasin abin da shi abul hassan ashadili ya kawo a cikin littafin iziya akwai wasu maganganun da ya kawo su a cikin littafin wasu masail ɗin amma ba su ba ne zantuttuka mafiya rinjaye a wajen malamai mun tattauna game da ingancin limancin yaro in dai ya kai sinnu tamyiz wanda shi abul hassan ashabili yana ganin rashin ingancin haka to akwai hadisin amru bin salama haka game da limancin fasiki jumhur sun tafi akan ingancin wato limancin fasiki saboda sahabbai sun yi ijimai akan haka sannan akwai mas'alar da mazhabin shafi'iya suka rinjayar da halaccin limancin mace ga mata ‘yan uwanta, a inda Abul Hassan Ashazili shi kuma yake da saɓanin wannan ra'ayin a cikin littafinsa na iziya, kuma wannan ra'ayin na mazhabar shafi'iyya shine ya fi rinjaye, kuma a cikin ‘yan malikiya ɗin ma akwai Malam Ashab yana daga cikin abin da ya wafaƙawa malaman da suka rinjayar da wannan ƙauli. sannan akwai rinjayarwar da jumhurin malamai suka yi game da matsalar kafurta wanda ya bar sallah ko da kwa ya yadda wajibi ce ya zama baya yin ta to ya kafurta wannan shine ra'ayin jumhur wanda wannan ra'ayin ko wannan kaulin ya sabawa abinda Abul Hassan Ash-Shadili ya tabbatar a cikin Iziya sannan akwai rinjayar da mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal wajen halaccin hada tsakanin salloli guda biyu a zahar da la'asar ko magariba da isha ga ma'abota uzurrika duba da fadin hadisan da suka zo akan haka ba tare da sun yi kaidi ba da tafiya ko ruwan sama ko wani abu mai kama da haka wanda mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Muslim ya ruwaito a ƙarƙashin wannan matsala akwai rinjayarwar da mazhabin shafi'iyya da na imam ahmad suka yi game da cewa babu bambanci tsakanin salatu khusufil kamar da salatu khusufil shams ta fuskar sifa kamar yadda ake salatu khusufil shamsi haka ana yin salatu khusufil kamar inda ana yin ta cikin jam'i ita ma salatu khusufil kamar kamar yadda ake yin salatu khusufil shams sannan kuma akwai rinjayar da rashin wajabcin kwana da niyya ga wanda zai yi azumin taɗawu'i shi ma wannan ra'ayi ne ko kuma ƙauli ne ko matsala ce wadda an rinjayar da saɓanin ƙaulin abul hassan ashadiri akwai rinjayar da ƙaulin imam abu hanifa wajen halaccin yin ɗawafi tare da rashin alwala an rinjayar da wajabcin yin aƙiƙa ga jaririn da aka haifa saboda hakan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam an rinjayar da cewa sadakin aure babu wani haddi da aka yi wa mafi kankantarsa kamar yadda aka rinjayar da shar'antuwar yin kasaru ga matafiyi kowane iri ne tafiyar ta da'a ce ko kuma ta saban Allah haka nan mun ji rinjayar da mazhabin imam mazhabin Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine kaulin shafi'i da kuma wata ruwaya mashhura daga imam ahmad cewa hul'i fasku ne ba saki ba kamar yadda aka rinjayar da halaccin yin sallama ga wanda ba musulmi ba in dai ba a lokacin yaƙi ba ne to waɗannan matsalolin wato matsaloli ne waɗanda suke ba wasu masu yawa ba in ka duba irin kogin matsaloli na ilimi waɗanda aka shimfiɗa a cikin wannan wato littafi mai albarka wanda ya tattare sama da matsala matsala ta ilimi sama da dubu biyu to insha Allahu za mu shiga darasi na takwas ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala مسائل توقف الباحث فيها عن الترجيح sai kuma ga wasu matsalolin wanda shi kansa Profeso Muhammadu Mansur Sakkwata Hafizahullah domin shi ne albahithu to shi kansa ya yi tawakkufi a kan rinjayar da su ma'ana shi kansa ya tsaya tak game da waɗannan matsalolin bai iya yin tarjihi ko bai yi tarjihi ba a kansu. Walam ya ji dilbahisu buddan mina tawakkufi fi ba'dil masail. Wannan marubuci babu wata makawa bai samu wata makawa ba da ta wuce tsayawa akan wasu mas'aloli. allati tatakafa'ul adillatu fiha fi nazarihi wanda dalilai da suka zo akan wannan matsaloli sun yi daidai da juna amma fa shi a nasa a tasa mahangar a nasa nazarin wasu matsaloli ne waɗanda an samu kila dalilai guda biyu a kansu wani dalilin ya ci karo da wani dalilin kuma shi a wajensa yana ganin dalilin dalilan guda biyu dukkaninsu babu wanda za a iya rinjayarwa akan wani wa yakunu thammata harajun inda wa yakunu thammata harajun indahu fi tarjih sai ya kasance a irin waɗannan matsaloli ya samu kansa cikin wato haraj wato takura da kuma wato tsanani wajen yin tarjihi rinjayar da waɗannan matsaloli din in kun tuna a darussan da muke yi wajen sati biyu yana ta kawo inda aka samu tarjihi akan maganganun da abul hassan ashadiri ya kawo a cikin iziya to sai ce kuma akwai wasu matsaloli da shi a matsayinsa na wanda ya yi wannan research wanda ya yi wannan bahasi to shi kansa da ya zo kan wa'annan matsalolin ya yi tawakkufi ma'ana bai iya rinjayar da wata matsala akan wata ba a ƙarƙashin waɗannan matsaloli ɗin da aka yi gaba shi da yadda zai yi shi ne inda yake cewa ainihin wato walam ya ji dilbahisu budda min tawaqqufi fi ba'd al-masail ma'ana ba yanda zai yi sai yayi tawaqqufi akan waɗannan mas'alolin wayanda dalilan da aka kawo mas'alolin a karkashin su to dalilai ne waɗanda suke akwai mukafa'a tsakanin su a ganin sa kuma yaga babu yanda zai yi dole ya tsaya ba tare da yayi tarjihi ba kama tajidu zalika fi hukumi damil insani kamar yadda zaka samu irin misalin haka game da hukuncin jinin dan adam min haithu daharati aw najasa ta bangaren tattaunawar malamai cewa wannan ainihin wato jini din tsarkakakke ne ko kuma najasa ne shin wannan jinin dan adam ɗahiri ne ko kuma ainihin wato najasa ne والقول بكراهة الكلام في أثناء الوضوء da kuma irin misalin wato maganganun da malamai suka yi na karhancin yin magana ko kuma maganar da abul hassan ashadili ya kawo a cikin littafinsa na iziya wato game da karhancin yin magana a lokacin da mutum yake yin alwala abul hassan ashadili ya kawo cewa makaruhi ne yin magana a cikin alwala to wannan tana daga cikin mas'alar da addoktor ko professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala yayi tawaqqufi akan ta wa wujubil ishhad fi raj'a da kuma mas'alan nan ta wajabcin kafa shaidu a wajen kome na aure idan mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda yake so ya dawo da ita to shin sai ya kafa shaidu cewa ya mai da ita ko kuma ba lalle bane sai ya kafa shaidu kawai shi da ita ce ta koma ya mai da ita shikenan ta koma to wannan ita ma tana daga cikin matsalolin da Professor Muhammad Mansur Sakkwata Hafizahullah yayi tawakkufi akan ta ita ma bai yi tarjihi ba shin wajibi ne din a samu shaidu ko ba wajibi bane wa fil yadaini war rukbatayn sannan game da mas'alar hannaye da guyoyi guda biyu ayyuhuma yuqaddamu indal huwi fi sujudi wanne cikin biyun za a fara gabatarwa a lokacin tafiya sujada shin hannu ne zai fara taba ƙasa sannan guyoyi su bi shi ko guyoyi ne suke fara taba ƙasa sannan hannaye su biyo baya wannan ita ba mas'ala ce daga cikin mas'alolin da ainihin wato a Profeso Muhammadu Mansur Sokoto ya yi tawakkufi a kansu, wa inda rafi minhu haka lokacin ɗagowa daga sujada, shin hannu ne zai fara ɗagawa sannan gwiwoyi ko gwiwoyi ne sannan ƙafa. Fi masa'ila ƙalilacin a cikin dai wasu matsaloli waɗanda suke masu ƙaranci kaɗan, to malin ya yi tawakkufi a kansu. Wa amma ma tarajjaha min khilalil bahthi أنه لا دليل عليه وأما ما ترجح أما جمد أبن ديرن جايا من خلال البحث أتشن وانا الريساتش وانا بحث إذا ما يي أتشن وانا ربطو أنه أقوي أبن لا دليل عليه باب وان دليل إنغنتتي أكون وانا مسألة faƙad tamma idahuhu ya ce to irin wannan matsalolin su kuma wato bayanin su ya riga ya kammala nushan lilƙari saboda yi wa mai karatu nasiha ya san cewa wannan mas'alar da abul hassan ashadiri ya kawo a cikin iziya mas'ala ce da babu wani dalili da ke tattare da ita babu wani dalili da ya mara mata baya la shainan alal musannifi a doktor ya ce ba ya yi haka bane don bata da kuma munanawa da muzantawa ga shi mawallafin littafin iziya fa inna hadha al-amra dinun domin wannan al'amari na ilimi fa addini ne wala yumkinu iqamatu shar'in bai yiwuwa ku a tsayar da wata shari'a ta Allah yunsabu da ake danganta wannan shari'ar ila dinin lahi zuwa ga addinin Allah min gairi dalilin ba tare da wata hujja ba ba a yin haka dakacin da abul hassan a matsayinsa na malami kuma ɗan adam da zai iya daidai iya kuskure to akwai matsalolin da ya kawo su amma waɗannan matsalolin da abul hassan ya kawo mala ya ce shi dai gaskiya bai ga wani dalili da aka dogara da shi wajen wato tabbatar da wannan matsalolin ba mala ya ce kuma ya yi ƙoƙarin bujiro da irin waɗannan matsalolin ne don yi wa mai karatu nasiha ya san cewa wannan matsalar da wannan matsalar da wannan matsalar da abul hassan ashadili ya kawo to babu dalili a kansu domin addinin musulunci ba maulanka ba ne al'amarin nan addini ne bai yiwuwa kuma ka ce abu kaza shari'a ne ko abu kaza addini ne ba tare da dalili ba misalu qaulul misaluhu qaulul musannif misalin irin waɗannan wurare shine inda al-musannif mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadili ya faɗa fi mustahabbati dawab a can babin aikin haji da ya kawo abubuwan so a dawafi mustahabban dawafi to abul hasan ash-shadili sai ce wa tarkul kathiri min qira'atil qur'an cikin mustahabban dawafi akwai barin karatu da yawa na alkur'ani ma'ana ba baya cikin abin so a dawafi mutum ya yawaita tilawar alkur'ani wa tarki shurbil ma'i sana'abul hasan ash-shadhili ya kawo mas'alar rashin shan ruwa wai yana daga cikin abin da ba a so mai dawafi ya dinga yi lokacin dawafi shine shan ruwa illa li adashin sai fa idan kishi ne ya kama shi amma idan ba kishi ruwa yake ji ba to baya cikin abin so a dawafi a ga mutum yana dawafi ya tsaya ya sha ruwa wastihbabuhu lil ghusl qabla dukhul dukhul al madina sana akwai mas'alar da Abul Hasan Ash-Shadhili har wayo ya kawo na mustahabbancin yin wanka kafin shiga garin Madina wa karahatuhu an yakuna al-mu'takifu imaman ratiban da kuma inda Abul Hasan Ash-Shazili yace makaruhi ne mai itikafi ya zama liman ratibi cikin waɗanda suke wato cin gajiyar itikafi banda liman ratibi domin makaruhi ne liman ratibi ya zama ya shiga itikafi daga cikin matsalolin akwai wata harimuhu lubusul khatami alal muhrimi da inda abul hasan ashadili ya haramta sanya zobe ga mai harama da aikin haji wa nahawiha da makamantan irin waɗannan matsaloli waɗanda Professor Muhammadu Bansur Sakwate ce gaskiya ya duba shi bai ga wani dalili da Abul Hassan Ashadili ya dogara da shi Qur'ani ko hadisi ko ijma'in malamai ba a ƙarƙashin waɗannan matsalolin da muka karanta yanzu. To sai gaba ta gaba malam ya ce al-i'tizaru lil musannif sai kuma yin uzuri da hanzari ga shi mawallafin littafin iziya fi masaila a cikin wasu matsaloli khalafa fiha zahiran nususi inda abul hasan ya saba wa zahirin nassi karara to anan kuma abul hasan ashadili ana yi masa uzuri cikin uzurrukan da akan yi wa malamai irin haka yake cewa wa sammata adadin min al-masail akwai wani adadi na mas'aloli kuma har wa yau fi hadal kitabi a cikin wannan littafi na iziya yukhalifu ikhtiyar al-musannif fiha aw manqulahu wanda yukhalifu ikhtiyar al-musannif wato inda yukhalifu ikhtiyar al-musannif wato zabin da me littafin iziya yayi to ya saba aw manqulahu ko kuma auman ƙuluhu ko kuma maganar da ya yi a kan wannan matsalar ta saba da masaha abin da ya inganta wasa bata ya tabbata min ahadith na hadisai anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam mukhalafatan zahiratan kuma sabawa a fili karara ma'ana bala yake cewa ko wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha amrun dabi'iyyin dabi'iyyun wannan kuma al'amari ne irin na dabi'a fi kulli mazhabin a kowace mazhaba min al mazahibil fiqhiyya daga mazhabobin nan na fiqhu ana samun irin wannan kaga ga wata mas'ala a mazhabi an kawo ta kuma ta saba da zahirin nassi qarara falikullin hujjatuhu wa mu'tamaduhu sai dai kowanne kowane mutum yana da hujjarsa da kuma madogararsa wa ba'dul ahadith kuma wasu daga cikin hadithan lam tablugh ba'dul fuqaha wato basu isa ba zuwa ga ma'ana basu kai ga wasu cikin malaman fiqh ba ma'ana abin da yasa za ga wani lokaci malamin fiqh ya yi fatawa ko ya kawo matsalar da ta saba da hadisi karara to wani lokaci za ga hadisin da yake magana akan akasin matsalar da ya kawo shi bai je masa ba kun fahimci abin da malami yake so ya faɗa ma'ana akwai hadisan da za ga da sun je wa malami ba zai ba da fatawa da saɓaninsu ba in malaman mazhaba suka san hadisin kuma ya inganta a wajensu to ba yanda za su yi su ba da fatawa da saɓanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka galibi za ga wasu hadisan to ba su isa zuwa ga malami ba ba su kai gare shi ba bai san da su ba shi sa da ya tashi sai ya gina hukunci akan abin da ya zo masa na ilimi wa qad i'tazara lahum shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah shi yasa babban malami shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah yayi wa manyan malamai uzuri yayi musu hanzari bima la mazida alaihi fi kitabihi irin hanzarin da ba wani ƙari da za a ƙara akan iya hanzari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wa malaman musulunci iya uzuri Sheikhul Islam yayi wa malaman musulunci a matsayin su na mutane ba ma'asumai ba kokarin su da kwazan su da daidai din su ya dara kuskuren su yawa kuma inda suka yi kuskure in ka bibiya za ga ba bisa san zuciya suka yi kuskuren ba an gane ko a cikin wani littafin sa fi kitabi cikin wani littafin sa raf'ul malam an a'immatil a'lam sunan littafin kenan in dai abin da ya shafi yi wa manyan malaman musulunci uzuri ne to shekul islam ya rufe kofa a nan babu wani ƙari da za ka yi in ka karanta wannan littafin ya ishe ka ya riga ya ba wa malaman musulunci kariya littafi su kutum ya yi sunansa raf'ul malam an a'immatil a'lam ma'anar littafin shine ɗauke dukkan wani zargi daga manyan malaman musulunci walakin labudda min bayanil haqqi was sawab sai dai koda an samu irin wannan kuskuren inda malami ya saba wa zahirin nasi to fa ba makawa a yi bayanin gaskiya was sawabi a kuma yi bayanin abin da yake na daidai wallahu almusta'anu Allah ka taimake mu wa min amthilatihi wa min amthilati zalika daga cikin irin misalan wuraren da abul hassan ashadili ya kawo a cikin iziya kuma sun saba da hadithi ingantacce ga su kamar haka qaulul musannif rahimahullah maganar da abul hassan ashadili yayi a cikin iziya fil masi al khuffain game da mas'alar shafar huffi sai ya ce wala yatawaqqatu bi waqatin wai shafar huffi ba a iyakance shi da wani lokaci ma'ana abin da abul hasan ashadili yake nufi a nan ma'ana in ka sa huffi ba a ce in ya kai lokaci ka ka cire ba kawai zaka iya barin sa har zuwa lokacin da kaga dama wa ma'lumun ad-doktor Muhammad al-Mansur Sakkwato hafizahullah yace kuma duk mun san cewa anna sunnata haƙiƙa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabatat ta tabbatar bi tawqitil masih da ainihin wato yi wa shafar huffi lokaci min gairi wajihin ta fuskoki da dama akwai hadisai da yawa da suka yi magana cewa idan mutum matafiyi mazaunin gida ne idan ya sa huffi zai kai wani lokaci kafin ya cire kwana ɗaya yini da dare awa ashirin da hudu ko idan kuma matafiyi ne zai yi kwana nawa yini uku da dare uku awa saba'in da biyu kenan an gane to kaga anan ga hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sanya hufi to duk bayan awa 24 ya cire shi in ya so ya sabunta sashi bayan awa 73 a matsayinsa na matafiyi ya cire shi sai ya sake sabunta sa hufinsa amma sai gashi abul hasan ashadili shi kuma yana magana cewa la ya tawaqqatu bi waqatin kaga an kace la ya tawaqqatu bi waqatin an yi kaga ba magana kwana ɗaya kenan ga mazaunin gida ba maganar kwana uku ga matafi kawai ko mazaunin gida ko matafi duk sanda ya sa hufi ya ta shafa a kansa har sanda ya ga dama cire shi to kaga wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shadili ko shakka babu ta ci karo da me ta ci karo da hadisi wa qawluhu da fadin Abul Hasan Ash-Shadili fi mustahabbati salati a cikin mustahabban sallah yace wa tarku tasmiyati fil farida Abul Hasan Ash-Shadili yace da barin yin bismillah a cikin sallar farilla shi a wajen Abul Hasan Ash-Shadili ba a yin basmala in sallar farilla zaka yi sai dai in nafila ce ma annaha thabitatun tare da cewa yin bismillah din nan ta tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu maganar abul hasan ash-shadhili za yi ko maganar annabi ya tabbata cewa ana yin basmala a cikin sallah ta farilla ko ta nafila nan abul hasan ya ce a ta nafila za a yi amma ta farilla ba za a yi ba to kaga nan ma yana cikin guraren da abul hasan ya sabawa nassi karara sai a ajiye maganar abul hasan sai a aiki da hadisi wa qawluhu da fadin sa yukrahu du'a ba'da takbiratul ihram wa ta'awudh wal basmala fil farida abul hasan ash-shadhili ya ce makaruhi ne yin addu'a bayan kabbara harama da yin a'uziya da basmala a cikin sallar farilla wa hiya kulluha kuma waɗannan abubuwan dukanninsu sunanun sabitatun sunnoni ne tabbatattu fil ahadisi da suka zo a cikin hadisai kama sayati kama yanda bayanin su zai zo an gane yanzu kaga ai akwai hadisin du'aul istiftahi to amma kaga gashi Abul Hasan Ashadil ya ce an karhanta yin addu'a bayan an yi kabbara harama yaushe ake yin du'aul istiftah bayan an yi kabbara harama kafin a fara karatu to abul hasan ya ce makaruhi ne yin addu'a bayan kabbara harama kaga ya ci karo da hadisi sannan akwai hadisin wato har ma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi a bayyane da a'uziya da basmala wa qawluhu da faɗin abul hasan ash-shadili fi salatil jama'ati game da mas'alar sallar jami'i yace wata juzu salatu munfaridan khalfas safi abul hasan ashadil yace ba komai ya halatta mamu ya ware shi kadai yayi sallah a bayan sahu galiman ga sahun gaba ga sahu na biyu ga sahu na uku bai cika ba a madadin da yazo ya shiga cikin sahu na uku shi ma a cika sahu da shi kawai sai ya koma can bayan masallaci kuma yake bin liman sallah ya ki shiga cikin sahu kaga akwai hadisin da yace la salata limun faridin khalfas saf babu sallah ga wanda ya ware shi kadai ya bi liman a bayan sahu amma kuma abul hasan ash-shadili anan kuma sai yake cewa ya halatta yin sallah mutun shi kadai a bayan sahu ma'a thubutin nahyi tare da cewa hani ya tabbata an zalika akan hakan fi hadisi aliyin ali ibn shayban a cikin hadisin ali ibn shayban da kuma wa hadisi wabisat bin ma'bad da hadisin wabisat yar ma'bad ko dan ma'bad wakilahuma sahihun kuma dukkanin hadisan da na Ali bin Shayban da na kuma Wabisa bin Ma'bad dukkanin su hadisai ne sahihai waya dullani kuma duk hadisan suna nuni ala budulani salati bidhalika akan bacin sallah idan mutum yayi wannan al'ada ko dabi'a ta warewa shi shi kadai ya bi sallah a bayan sahu to kaga wannan ma yana daga cikin matsalolin da suka sabawa wato matsalolin da Abul Hasan Ash-Shadili ya kawo su a cikin littafin iziya kuma sun sabawa hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam karara wa qawluhu fi awqatin nahyi anis sala da fadin abul hasan ash-shabili game da lokutan da aka hana yin sallah a cikin su wa ba'da fardil asr sai yake cewa da bayan sallar farilla ta la'asar ila an tusalla al-maghrib har a sallaci magriba to kaga shi ma akwai hadisin sallu qabala al-maghribi sallu qabala al-maghribi me liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna ko to kaga ga wannan hadisin na sallu qabala al-maghribi shi kuma yace an hana yin sallah bayan la'asar har a sallaci magriba kaga wasu cewa suke an hana yin sallar nafila bayan la'asar ko sai su ce ilal gurubi har zuwa faduwar rana kaga in rana ta fadi kafin sallar magriba a iya yin nafila ko ba za a iya yi ba to shi abul hasan sai ce ila an tusallal magaribu ya nuna za a yi wata nafila kafin a yi magariba ko kuma bai nuna ba ya nuna ba za a yi ba ko to kuma wannan kaga ya ci karo da hadisi wa qad sabatat a hadisun shi ma akwai hadisai da suka tabbata fi fadlis salati da suke bayani akan falalar yin sallah qabala salatul maghribi kafin sallar magariba ba da gurubi shamsu bayan rana ta faɗi kun fahimci wannan وقوله في الصلاة على الجنائز أبو الحسن الشاذلي أجمد صلى الجنائز أنا ما يفعل وتمغنى يتشوى ولا يستحب دعاء مخصوص in an zo yin sallar jana'iza ba a so yin wata addu'a keɓantacciya ba, ba a so yin me ba wata addu'a keɓantacciya, ma'aurudil adi'iyatil a ba tare da cewa akwai addu'o'i da suka zo masu kyau al-ma'asura da aka ruwaito su anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah akan sallar gawa ko addu'ar da ake yi wa mamaci to kaga anan ma wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shadhili cewa wala yustahabbu du'a'un makhsusun ita ma ta ci karo da nassi karara wa qawluhu da fadin sa bi annal imama cewa liman iza za da fi salatil janazati takbiratan khamisatan wai idan liman kana bin liman sallar gawa sallar janaza sai ya ƙara kabbara ta biyar a madadin hudu la yatba'uhu almusalluna sai abul hasan ashadil ya ce masu bin sa sallah kada su bi shi ma'ana a kyale shi kabbara ta biyar din nan a rabu da shi karkai kai karkai kabbara ta biyar din bal yusallamuna har ma yace a'a kai ai sallama su za su yi wala yantazirunahu kuma kan ma su jira shi to kaga yana nan yana yayi kabbara ta biyar yana kokarin kila ya addu'a kawai ga an zare gawa daga gaban sa kawai an yi gaba wazahiru zancen da ya fitowa fili kuwa annahu lam yablughu zahirin magana kawai ana iya cewa labari bai isar wa abul hasan ashadili ba bai ci karo da hadithin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ya fai kabbara fil janazati a sallar janaza arba'an yayi kabbara hudu kama rawahu abu huraira kama yadda abu huraira ya ruwaito wa khamsan yayi kabbara biyar kama rawahu zaid ibn arqam kama yadda zaid ibn arqam ya ruwaito wa tis'an kai an ruwaito annabi sai da yayi sallar a sallar gawa yayi kabbara ɗaiɗai har kabbara tara kama rawahu Abdullah ibn Zubair kama yadda Abdullah ibn Zubair ya ruwaito wa kulluha kuma dukkan waɗannan hadisan hudu biyar tara riwayatun sabitatun sahihatun ruwayoyi ne tabbatattu ingantattu bal banda wannan ma ba'dha wasu daga cikin waɗannan ruwayoyin fi sahihaini suna cikin Bukhari da Muslim kama sai a ci kamar yadda bayanin su zai zo kat kenan to amma a lokacin da abul hasan yake cewa idan liman ya ƙara kabbara ta biyar karka bi shi bayan rashin bin ma kar a jira shi kawai su su sallama su to yanzu kaga in akwai waɗannan hadisan idan ya ƙaro kabbara ta biyar ma mu za su bi shi ko ba za su bi shi ba za su bi shi domin akwai hadisin da ya nuna ana iya yin kabbara ta biyar al'amuru fi zalika don haka al'amarin game da kabarbarin sallar jana'iza wasi'un al'amarin yana da yalwa, insha Allahu ta'ala, don haka mutum ya ga dama ya yi in limamin ku ya yi kabbara biyar, kai ma kai biyar, in ya yi ainihin kabbara bakwai, kai ma kai bakwai, in kwaye kabbara tara, kar ku mai tasbihi, kila yana so ya ɗabbaka hadisin Abdullahi ibn Zubair. an gane ko yawwa shi yasa kaga a cikin sahabbai ko wanda ya danganta da wanda wanda za a yi wa sallar wani lokaci kamar sayyidina ali in ban manta ba a in an kawo janaza wani lokaci sai kaga yayi wata gawar kabbara shida wata mata kaza amma in ya idar da sallah da yayi kabbarar fiye da hudun sai ce innahu badariyun sai ce wannan wanda aka yi wannan sallar yanzu ya je badar ma'ana dan kar ku ga wani ba wai yayi kabbara fiye da hudun da aka saba to yayi ta ne saboda shi wannan mamacin na musamman ne ya je dan badar ne ya kamata a bambanta shi wajen sallah da sauran mutane to kaga tana iya wa limamin ku shi ma ya ga wannan wani babban malami ne ko wani mai yi wa addini hidima ne ko kaza ko kaza da haka da ya zo maimakon kabbara hudu da kuka saba sai yayi biyar to in yayi biyar yayi aiki da hadisin abu huraira sai a bi shi an gane ko idan kuma ya yi ainihin wato tara to ya yi aiki da hadisin zaid ibn arkam kuma sannan banda wannan akwai hadisin aiwa inna ma ju'ilal imamu lime li yu'tamma bihi ai liman an sanya shi ne kawai dan ai koyi da shi to ya liman zai kabbara kai kuma ka ce ka ki kuma kai sallama har ma ka ki jiransa kuma in haka ne menene fikihun bin liman na'am babu fikihun bin liman fala yajuzu al-ikhtilafu alai saba wa liman baya halatta tunda ya kawo kabbara ta biyar kuma ma akwai nassin kabbara biyar ai ba kwa sallame ba wa qawluhu fi babin nawafil siyam da kuma maganar da Abul Hasan Ash-Shadhili yayi game da nafulfulin azumi a cikin littafinsa sai ce wala takhtassu bil ayyamil bid da yayi maganar yin azumi a kowane wata azumi guda uku sai ce amma kada wala takhtasu kada ka keɓanci waɗannan azumumukan bil ayyamil bidi da fararen ranaku waɗanne ne fararen ranaku sha uku sha hudu sha biyar to shi sai abul hasan ashadili ya ce kada ka keɓanci azumin wata-wata da waɗannan kwanakin kuma wa kad sabata takhsisuha alhalin keɓantar waɗannan kwanakin sha uku sha hudu sha biyar ya tabbata anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadithi jaririn al-bajali daga hadithin jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu an kuma gashi jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu wa huwa min awakhir ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban annabi na karshe karshe an fahimta ko yanzu kaga kenan yan mutum zai azumin wata wata wayannan ranaku ne suka tabbata a sunna ya azumce su sha uku sha hudu su ne ayyamul bid to kaga in yi haka ya saba magana abul hasan ashadili domin shi ya ce kar a keɓanci waɗannan kwanakin to yanzu kaga sai a ajiye maganar abul hasan ashadili sai a yi riko da abin da ya tabbata a sunna ko وكذلك قوله هكما فدن ابو الحسن الشاذلي فيه a dai cikin wannan babi na azumi inda yake cewa wala yukrahu sawmu ya wala yukrahu sawmu yawmil jumu'ati munfaridan ba wani nan ba a karhanta ware ranar juma'a ita kadai da azumi ba ma'a thubutin nahyi tare da kuma tabbatar hani an saumi yawmil jumu'ati game da azumtar ranar juma'a munfaridan ita kadai من حديث أبي هريرة daga hadisin Abi Huraira bint Maimuna ta bintul Haris da kuma uwar muminai Maimuna ta bintul Haris hadisai sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a kebantar ranar Juma'a ita kadai da me azumi to yanzu kaga anan ma Abul Hasan Ash-Shadhili ya saba da wannan hadisin da aka sai ajiye magana sa aiki da hadisi wa qawluhu fil iqamati haka da maganar Abul Hasan Ash-Shadhili game da mas'alar iqama sai abul hassan ashadili ce fa in shafa'a idan a ikama mutum ya yi biyu gairar takbiri ba a kabbara ba ai kaga ana ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sau nawa a ikama sau ɗaya ko ashhadu anna muhammadar rasulullah sau nawa sau ɗaya a ikama hayya alal sala sau ɗaya hayya alal fala sau ɗaya ko to sai yake cewa idan mutum ya maimaita sau biyu kuma ba a iya ba a kabbara ba la tujzi'uhu al-iqamatu iqamarsa ba ta yi ba wannan shine abinda wani daga cikin malamanmu kuma limami a wannan unguwa ta na kamsa salawat Allah ya kara masa lafiya lokacin a masallacinsa saboda wannan kaulin in ka je kai kad iqamatu salati sau biyu sai ce ba ta yi ba a sake iqamar an gane kana zuwa an ka kuskura dama da ka ce qad qamatis salatu qad qamatis sala zai rufe zai yi fada sosai kuma yace bace ba sai an sake saboda yayi riko da wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shadhili cewa in dai ba Allahu akbar Allahu akbar da ake yi sau biyun nan ba a iqama to duk abin da ka bai mai tashi sau biyu in ba kabbara ba to iqama bace ba wa shab'uha alhalin yin bibiyu dinta ita kanta iqama ka yi ta sau biyu kamar kiran sallah din nan sabitun ya tabbata fi iqamati abi mahzura a iqamar sahabin annabi abi mahzura muazzinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko muazzini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kiran sallah ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi mahzura a iƙamarsa da aka ruwaito yana maimaita iƙamar ita ma sau biyu kamar kiran sallah kaga kenan akwai hadisin da ya tabbatar da a iƙamar ma ana iya yin shafa'i fahabi malam ce waɗannan wuraren wa gairuha da waninsu minal masai ko da wasunsu minal masaili daga mas'aloli yu'tazaru lil musannifi to anan gaskiya ana iya yin uzuri ga shi malam mawallafin littafin Iziya Abul Hasan Ash-Shabili Allah ya ji kansa da rahama ba shi kadai ba wa gairihi da wanin sama fi iradiha wajen kawo irin waɗannan matsalolin a littattafansu taƙalidan su ma sun yi taƙalidanci ne liman sabaqahum ga waɗanda suka gabace su min a immatul mazhabi daga limaman wannan mazhaba ta malikiya da haka su ma kawai sun zo sun tarar manyan malamai da suka gabata a cikin wannan mazhaba ta malikiya sun tafi akan haka to su ma kuma sai suka yi ta kalidanci kawai su ma sai suka tafi akan haka har suka rubuta a cikin littafan su to shi kuwa mas'alar nan wala yajuzu bi halin tarkul ahadithi sahihati anil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam bai halatta a kowane irin hali ajiye wani hadisi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda wanda baya sabo ya faɗa wal akhadh bi qawli ghairihi kuma a ajiye waɗannan hadisan ayi riko da maganar waninsa mimman huwa mukhti'un wa musibun daga cikin mutanen da mutum wato daga cikin irin waɗanda za su iya yin kuskure za su iya yin daidai ya za ka ajiye maganar ma'asumi wanda baya kuskure ka dawo ka ɗauki maganar wanda ya iya yin kuskure ya iya yin daidai an fahimta ko da haka ko da sun faɗi hakan ko sun rubuta a cikin littafansu to tunda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba da maganganunsu to su wa za a jingina wa kuskuren kenan su za a jingina wa kuskuren a ce malam wane yayi kuskure ko wannan hadisin zai bai je masa ba ko bai inganta a wajensa ba ko kuma ajizanci da kuma dan adantaka ta sa ya faɗi abin da ya saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wa'annan manyan malaman ana yi musu kyakkyawan zato ba bisa son zuciya suna ganin hadisi karara suka ajiye shi suka faɗi saɓaninsa ba to amma dan sun yi kuskure kuma ba za a yi musu kara ba a ajiye hadisin manzo Allah a ɗauki maganganunsu ina fata an gane yawa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja shine madogara shine abun kafa hujja da shi ba maganganunsu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne da haka a ajiye maganar ma'asumi a ɗauki maganar wanda ba ma'asumi ba wannan kaga ganganci ne wa ma'a zalika faqad hawala al-bahisu amma duk da fa wannan abin hakika mai wannan research din al-bahisu kar kuma ta fa duk sanda yace bahisu ai kenan abu wato professor Muhammad Mansur Sokoto duk da haka a professor yayi kokari kwarai tabrira a ƙawalihim wajen wato kubutar da maganganunsu min waji min wujhati nazrihim ta fuskar wato mahangarsu wa iradi adillatihim kuma yayi kokarin kawo dalilansu alaiha akan wayannan mas'alolin in safan lahum dan yi musu adalci ai kaga shi Abul Hasan Ash-Shadhili yana kakkawo maganganun mas'alolin ne ba tare da dalilai ba ko shi kuma wannan littafin in kun tuna a karatun da muka yi duk matsala sai ya kawo dalilan masu wannan wanda suka faɗi wannan kaulin ko da kaulin mai rauni ne sai ya kawo shi ya ce amma ga dalilin su kuma dalilin su mai rauni ne to shine sai yake cewa ainihin albahis ya yi matukar kokari wajen kubutar da zantuttukan su ta fuskar mahangarsu da kuma kawo hujjojinsu da dalilansu akan waɗannan matsalolin da maganganun nasu insafan lahum dan yi musu adalci wa tabri'atan lahum da kuma sake kubutar da su anil qawli bil hawa daga maganar san zuciya fi dinillahi a cikin addinin Allah ma'ana malam yana fada cewa yana fada cewa ga abin da suka dogara da shi amma wannan madogarar ba ta da inganci kuma ya kokarin wanke su da kuma kubutar da su daga san zuciya game da addinin Allah wa ana ala yaqinin sai profeso Muhammad al-Mansur Sokoto hafizahullah ya ce ni ina da yaqini ala ni ina da yaqinin cewa anna zalika wannan abin da nake faɗa ko nake rubutawa ko ake bayani a kansa lan yarda man huwa muta'assibun duk wanda yake dan ra'ayin riƙau akan waɗannan malaman ba zai yadda ba duk wanda yake bin sa a makance da an yi magana ya ce shi yan malikiya ne kafi imam maliku ilimi ne kai shi bai san hadisin ba sai kai ka sani to duk irin waɗanda suke da irin wannan ta'assubancin sai ce ba zai taba yadda ba yara wujuba tamassuka tamassuki bima fi muktasaratil madhhabi wal iktifa'i biha ai wani shi yana ganin wajabcin yin riko da abin da ke cikin wayannan takaitattun littafai irin ahalari ko abin nan iziya da ire-iren su na wannan mazhaba sannan da wadatuwa da su ba sai an tafi zuwa ga wanin su ba sannan wayo bugidu yana kin an yasma'a man yadhkura ahadith al-ahkam yana matukar kin ya ji wanda ke ambatan hadisan hukunce-hukunce anil Mustafa daga manzan Allah al-ma'asum wanda baya laifi wa ridallahi aula an tubtaga malai ni kuma ina ganin yaddar Allah ita yafi kamata a nema wallahu musta'an Allah ya taimake mu mukhalifatu al-bahithi lil musannifi fi ba'd ijtihadatihi inda a Profeso Muhammadu Mansur shi karan kansa ya saba wa Abul Hassan Ashadili a wasu ijtihadodi na shi Abul Hassan. Akwai wasu matsaloli ijtihadiyya wanda Abul Hassan ya tafi a kansu, to shi kansa Profeso Muhammadu Mansur Sakkwato Hafizahullah ya saba masa akan wannan. Wata bannal musannifu rahimahullahu ara'an ukhra ya ce mawallafin littafin iziya ya gina wasu ra'ayoyin daban wajtihadatin da wasu ijtihadodin daban qad naqalaha an ba'd ahli ilmi wanda shi ma dauko su yayi daga wasu malamai ma'abota ilimi wal fadl da falala rahmatullahi alaihim jami'a Allah ya musu rahama ga baki ɗayan su wa huwa ma'ahum shi abul hasan tare da su wayancan malaman da ya dauko ra'ayoyin nasu ma'ajuruna za su samu lada fiha a cikin wannan ijtihadin insha Allahu in Allah ta'ala ya ga dama bi ajraini fi sawabi za su samu lada biyu in sun yi daidai wa bi ajrin wahidin fil khata'i za kuma su samu lada guda daya in sun yi kuskure ma'a annal khata'a maghfurun tare da cewa kuskuren da suka yi an gafarta tunda ba sun yi shi ne da gangan ba wa qad khalafahumul bahithu amma fa duk da haka fa doktor ko professor Muhammad Mansur fa ya saba musu fi ba'dha a wasu daga cikin waɗannan ijtihadodin li adami wuduhi dalil yace domin dalilan da suka kawo ba su fito karara ba saboda rashin bayyanar hujja shine li adami wuduhi dalil saboda rashin bayyanar dalili aw wujudi munazi'in aqwa ko samun wani dalilin da za a yi ja'in ja da munasu dalilin wanda kuma wannan dalilin ya fi ƙarfi misalu zalika yace misalin irin waɗannan wuraren i'tibaruhu fi nafaqati halul munfaqi alaihi inda abul hasan ash-shadhili yake da wani wato wata mahanga game da ciyar da mace sai abul hasan yace sai a kalli halin wadda za a ciyar wahiyar zaujatu ita ce mata wai in mutum ya yi aure ba halinsa za a kalla ba halin wadda ya aura za a kalla idan maɗaukakiya ce ba za a kalle shi ba ko da shi bai kai matsayinta ba tun da ya je ya gani ya je kinkimo to shi zai ciyar da ita daidai matsayinta ba daidai matsayinsa ba shi idan kuma ya auro talaka shi kuma mai wadata ne zai ciyar da ita irin na matsayinta ba irin na matsayinsa ba wannan ita ce nazariya shine ijtihadin Abul Hasan Ash-Shadili doctor yace ni na saba masa ana an gane ko fa qala yace wal adlul madhkuru Abul Hasan Ash-Shadili ma a can ainihin ga nassin da ya kawo a cikin iziya sai ce adalcin nan dai da ake ta ambata a tsakanin wato a aure yakuni yana kasancewa ne fin nafaqati a ciyarwa wal kiswati da tufatarwa sai ce bi hali kulli wahidatin gwargwadon halin kowace mace kenan bi hasabi hali kulli kulli wahidatin gwargwadon halin kowace mace ma'ana kenan idan mutum ya auro yar gidan basarake ko yar gidan masu kuɗi kuma ɗayar yar talakawa ce to zai iya raba musu abinci ya raba musu sutura wannan ya kawo mata irin kayan da take sa na dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ita kuma wannan dama a gida ma yar dubu hudu dubu biyar dubu a ta yi wuta ta sa ta dubu bakwai to sai zuwa ranar da in zai ɗinkin sallah waccan kawai zai kai mata leshi na dubu ɗari da hamsin ko da tamanin ita kuma wannan ya kawo mata ɗan dubu goma ko dubu goma sha biyu daidai matsayinta kenan kuma ba dama ta yi ƙorafi me yasa abul hasan abul hasan ashadili ce saboda kowace ana kallon halinta gwargwadon halin iyayenta gidansu sai ce fa sharifatu bi qadari mithliha madaukakiya yar babban gida gwargwadon matsayinta waddani atu bi qadari mithliha yar talakawa gwargwadon misalinta wala shakka Professor Muhammad Al-Mansur Sakwata hafizahullah yace ko shakka babu anna li'tibara halil munfiki abin lura halin mai ciyarwar ba halin wanda za a ciyar ba wa huwa zauji shine miji aula shi yafi a kalli halin mai ciyarwar shi yafi ba halin wanda za a ciyar ba ko yar talakawa ce shi mai kuɗi ne in ya aure ta to matsayinta ya ɗaukaka zuwa nasa da haka ita ma ta ɗaukaka da shi idan kuma ita ‘yan masu kuɗi ce shi kuma talaka ne kuma ta ji ta gani to zai ciyar da ita ne ya kula da ita gwargwadon matsayinsa an gane ko liqaulillahi azza wa jalla saboda fadin Allah mai girma da daukaka li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati ma'abocin yalwa da wadata ya ciyar daga wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu duk wanda aka kuntata arzikinsa shi kuma bai da abin hannu da a wadace falyunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar daga abin da Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik